الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين بوجه سبعة shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar bayan jira na wa alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ko biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun je a darasi na nawa ɗari da saba'in da tara za mu tashi ɗari da tamanin da ya ke kafin mu fara karatu akwai rasuwa da yanzu babban limamin masallacin da yake gaya wanda aka yi kwana biyu na makokiyar masallaci ne farin gidan mahajiya fulani wadda ta rasu ji aka yi masa sallah a kan gidan sarki kuma na roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe mata Allah madaukakin sarki ya sada ta da wato rahama Allah madaukakin sarki ya kula da bayanta mu kuma da muke da rai Allah ba mu tsoron kwana mai amfani. Za mu tafi babu raddin muhajiri na ilal amsa mana ihahu min al-shajar wa sima. Babu da yake magana akan cewa ko dan an yi hijira daga Makka zuwa Madina. Lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina mutanen Makka ba su tafi da komai ba dan mutum zai tafi ka gani ya je maka ya bar shagon garin tunda ya bar na kwari ya bar na shagon garin misali da gidajen da na abuja da ne gaba ɗaya ya bar annaba ne da rayuwarsa ba komai ko ɗaya cikin bukata ba su ɗauka ba haka suka ba annaba ne da rayuwarsa wani ma in ya tashi tafiya dan ka a tare da zai ɗauka ɗanya da buhu idan ya ja kai da dukkan laifi da wannan zai a ɗauka a ciyawa zai yi ya ba komai nasa a cikin maka dan ya ba a taba alaihi salatu wasalam madina to bayan an yi wannan koma za a ga mutum ya tsawo ba komai a tare da shi tsoron sai ya zo to sai su ɗan madina tunda gurinsa aka zo garinsa aka zo sai suka yi musu maniha suka yi musu kyaututtuka ya ga ɗan uwansa ya zo daga wato wani gari shi kuma ya gaji da shagonsa a nan ga matansa kawai sai ya rika sai suka rika raba dukiyar su da annabi ya haɗa a kabarin da wani ne wa zanta ya rika haɗa abota tsakanin ɗan maka da ɗan madina to ɗan madina kawai sai ya ce dodo ina da shaguna biyu misali a canza ko a sabon gari za mu je ka ɗaya in ɗau ɗaya ba da zai cewa ka ɗau na rangar ga wata a kawai ka ɗau wanda kake so mata na biyu zan sa ka je ku wanda kake so zan sa je ka je inda ka aura ba wanda baya so ba kaga wanda baya so wai ko wanda take saba masa ba haka ba haka annabi alaihi salatu wasallam ya yi haɗawa tsakanin yan madina da yan makka to wannan cututtukan da suke mutu bayan sun wadatu sun samu dukiya da yake yan halar ne wasu daga cikin su mutum ya ga ya wadata kawai zai kira wanda ya yi masa kyautar da zai ke zo ya kuma yin ba wanda yanzu ina da abin da zai rike kaina sai aka tsarka mai mutu to shi ne abin da malamin mutu ba wa kai cewa maniya da suke mutu na bishiyu mutum ne zai je gonar sai kalli bishiyun dabino sai ce ga wannan bidiyon gaba daya ban ba ka ita wato bikiyar ba amma duk abin da ya fito a cikin da na kai wani kuma idan suka je zai da bikiyar da komai na ta duk na ba kashi ne suka kasu wasu suna bayarwa gaba daya wasu kuma sai suka rika ba da iya bikiyar kayan amfani iya yadda ba zai amfani da komai ba kaga ai ya baka dai kenan bare kuwa to haka kirkai mutum shi za duk wanda ka yanci alwajiru na wani ansa wanda ake so ka halartu a zuciyarka domin shi ne zai sa ka ƙara ganin girman ka tuna yadda kake son kuɗi kai yanzu da yadda kuma su suka iya kyauta da komai na wasu ka tuna yadda a kan fata ake zuwa a cikin shari'a a kotu to ka duba yadda yake zai sa matansa su leko ka zaɓa ba wai shi ya zaɓi wanda ya fito bai ba ka wanda baya su a kai za ka zaɓa shagunanka kaga an fi ciniki a waje kaza waje kaza ba a ciniki sosai in ma kana bugun da aka fi ciniki shi ya baka dama حين استغنوا عن هذه الفتوح sun bayar musu ne lokacin da suka wadatu da ita bilfoto ta hanyar buɗe garuruwa Allah ya kawo buɗi daban-daban musamman a yakin haibar haka a yakin haibar ai ai a nan ne aka sami dukiya da yawan buɗe bayan haibar ne ma mata annabi alaihi salatu wasalam suka ce sai an canja musu kayan aiki ayi kaza ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها أعذاب ضعفين وكان ذلك على الله كثيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا duk wannan shi ne kaga yanzu an samu wato buɗi kafin wannan lokacin da na ta ce ana iya wata guda ba a ɗora tukunya a gidan wata ɗaya ba ɗora tukunya ba to wane mutum an arzikin malik radiyallahu anhu kara an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda kare yake lamma qadimal muhajirun al madinata min makkah lokacin da al muhajirun suka isa madina mutanen makka suka isa madina daga makka وليس بأيديهم يعني شيء أهل ba komai shine bayanin da ne ba komai a hannun shine abin da ba wuce ke cewa hannun karabana abin da yake nufi ta daga hannu ta bai ba komai ko kace Allah ya baka wani abu to haka ce da wa kanat al-anzar ala al-ard wal ata su ka mutanen wajen su ne masu gidaje da gonaki da gidaje da gonaki al-ata yani wato an-naqib da biyu sai ce fatasabahum al-ansaru ala an yu'duhum thimar amwalihim kull 'am sai annabi alayhi salatu wasalam ya raba musu okoki wato lantarawa suka raba su suka raba gonarsu da tucewa akan duk kowace shekara ku zo ku rika ko dai ku zo mu raba ko kuma ka ɗiba gaba ɗaya shine bayanin da ne muku akwai wanda gaba ɗaya ya bar masa akwai wanda kuma zai ce kaga iya ita nake da idan shekara ta bayan an yi girbi to ka zo ka ɗebi rabi zan ɗaure shi kowace shekara wai ko mu na amala wal ma'ula la hawla wala quwwata illa billah sannan suka ɗauke musu aiki da wahalhalu cewa ba sai kai komai ba zani ba ɗan uwan daga daga ta ba ka nuna wane ne to sai yace wa kanat ummu ummu anas ummu sulaim mahaifiyar anas dan maliki ta kuma to da ake kira ummu sulaim kanat ummu abdullahi bin abi dalha ita ce kuma mahaifiyar abdullahi dan abi dalha an gane ya abdullahi ko wanda wanda wato mahaifinsa shi dalha din ai kun ga shi ne wanda ya zo neman in musulmi da aure take cewa ba za ta aure ba shi da ba za ta aure ba ma buge ba ta san kun ga wannan tsari sai yake cewa kawai da ba da kuɗi ne take son ka musulunta musuluncin ka shi ne zaki na to shi ɗansa to sai yace فكانت أعدت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة إذا وانا أم سليم ta ba annabi alaihi salatu wassalam wani dabilu ko wata dabilai shine aizaka ba a ɗahun nan nabi sallallahu alaihi wasallam ummu aimana maulatu shi kuma annabi alaihi salatu wasallam da aka bashi sai ya bawa wato barariyar baiwarsa maulal asfal ko da akwai maulal nema akwai maulal asfal ko maulal ala da maulal asfal yawa wanda ya yanta shi ne maulal ala maulal asfal kuma wanda aka yanta to sai ba ummu aiman ya ma sunan ta ya sunan ummu aiman ko ta ta yanta wanda aka yi an tumi ba da ummi in za ku iya kira ta ke mahaifiya ta ce bayan mutuwa mahaifiya ta sunan ta baraka barakatun habashiya an ji asali mutuniyar habashi mutuniyar habashi sai an ce mutum ta an kaje ta a yakin hunai wasu kuma ka ce ba a yakin hunai ba ne wasu haka dai an yi sabani wajen kashe mutunta to sai annabi ya ɗau gonar jama'a ya ba wa umma aiman ummu ta wata bin zai bayan annabi ya yanta ta za ku ga ya aura mata wato zai bin harisa ko wai zo yake a kan juno da tarihi saboda tarihi kawai da malamin da yake faɗa da sura al-ghazali tuwai da yake ta shi kake a jikin kamar sukari a cikin ruwa ko gishiri a cikin ruwa shi sa wani lokacin da zo za ku dinna giru in ji a rika taso da abin nan ji an zo annabi alaihi salatu wasalam da abin da ya shafi zuwa ce komai ka karike shine auna da soyayya saboda haka shine dai zaidin da Allah yake balan ma ba za zaidin bin hawa da shine wannan zaidin da sunansa ne kadai ya bayyana ya bayyana alqur'ani sauran dai dai ya sai na abubakar in kala da sahibi ila da hada sahibu aka ce ba faɗa abubakar ɗin ba an gane ku yawwa to shi ne wa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lamma faraga min kafili ahli khaybar bayan annabi alaihi salatu wa salam ya gama da yaƙar mutanen khaybar fassarafa ila madina sai ya koma madina ai yana koma raddal muhajiruna ila al-ansar mana'ihu sai mutanen maka suka rika mayarwa mutanen madina kyaututtukan da suka yi musu allati kanu mana hubum min timarin wanda suka ba su na daga bi kayan marmari cewa duk shekara idan dai ka zo ka daura bi ko duka sai mutum ya zo ya ce na gode alkhairin da kai mun da yadda kai kamar mutum ne ka ba shi a gida ya ta zama sai ran da ya gina rana sai zo ya ce to ina godiya Allah ya saka da ni amma wani in baka yi wasa ba da rigima za ku rabu duk da wannan alherin da kai ba to shi ne farar da nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummi ummi aidatan to sai annabi alaihi salatu wasallam wato ya maida um, ya mayarwa mahaifiyarsa ya mayarwa mahaifiyarsa wannan wato da ake kira ummu aimana wannan dabinan wa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummu aymana makana wunna min haidi abin nufi annabi alaihi salatu wasallam ya mai da wannan dabinan da ya ba wa mahaifiyarsa ummu ayman ita ma ya karba daga hannun da ya mayar wa masu ita to sannan wa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummu aymana makana wunna min haidi sai ta bi gonarsa sai ya ba wa ummu aymana wani abin daban a maimakon wannan da aka karba sai ta ki zo da daga wannan kamar ku ji hadisin ga wani sai da aka wato sai da aka kai ruwa ranar da ita kafin ta yi bari mu jaji ta Hadisi na dubu ɗaya ɗari da sittin ana nasu rabi Allah wa anhu qala kana rajul yaj'alu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqlat an-naqlat za ka samu mutum ana tsammani yake za ka samu mutum ya kawo annabi alaihi salatu wasalam da binai ko kuma wani mutum ya ba annabi alaihi salatu wasalam da binai hatta ta ta qurayza ta wannan zai asira annabi alaihi salatu wasalam ya bude kuma bai ya yi banu qurayza da banu nabi mun ji wannan tarihi a baya wa inna ali amaruni an atiyar nabiya sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin da yawa annabi kyauta bayan an bude kaibar shi ma sai ga ya zo sai ya zo ce inna ahadi ahadi ya ahadi ummi haka malaman jari suka ce sai ya zo ya ce annabi alaihi salatu wasallam mahaifiyata ko ƴan uwana da mahaifiyata da ƴan uwana amaruni sun umarce ni an atiyar nabiya sallallahu alaihi wasallam in ta in ta kubura annabi alaihi salatu wasalam fa alahu alladhina kanu adawu aw ba'dahu to duk dangi ba da suka ba annabi wani abu sun aiko da gura annabi alaihi salatu wasalam in don tambaye shi wannan abubuwan da suka ba annabi alaihi salatu wasalam ko dai ba su duka ya dawo musu da shi ko kuma ya ba su wani abu daga ciki وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن shi kuma annabi alaihi salatu wasalam abin da aka ba shi ya dauka gona ce kuma ya ba umma aymana fa ja'at ummu aymana ummu aymana ta zo fa ja'at fi sawfa fi unuqi shi wannan ba Allah da ya zo gura annabi alaihi salatu wasalam yace ya zo ya tafi gona gidansu da suka ba annabi wato kyautar da suka yi sun zo karba umma aymana da ta fito sai da ta sha koshi ta baya shine fajalat fajalat tawa fi unuki ta jako shi ta baya ta kudin duro shi haka eh ta kuli tana cewa kalla baka yi zama wallahi wallahi la ilaha illa huwa la yu'ti la yu'tikahu na rantsi da wanda rai da yake hannunsa ba za a ba ku ba umma ya bana ta ji wannan alwaji ba za a ba ku ba kada a ɗaniya to abin da kuka zo karɓa an bani an riga an bani za ku zo ku ce a baku ba za a bayar ba ɗin ta gaya muku au kama kala ko kama yadda ta ce wannan biyu sallallahu alaihi wasallam ya kulu nake kaza annabi yana lallacin da tunda uwa ce yana cewa umma ai zan baki kaza tana ba za a ba ba kaza ba za a baki irin wannan ba za a ba ba ana cewa in ta ce annabi ya ce zan ba ki to gonar na'ibawa ba za a ba su ba to na tsara miki da rijiyar lemu ba fa za a ba su ba na tsara miki da ta kura ba za a ba su ba haka annabi ƙari ya rike mata ba wai canji ba yana ta ƙara mata dan je ta haƙura don zuwa ake alallaba ta ita uwa ce domin na gaya muku a baya cewa an ci ummi ba da ummi ke mahaifiya ta ce bayan mutuwar mahaifiya ta domin yadda annabi alaihi salatu wasallam ya rike da ummu ayyuba da rike da mahaifiyar ta haka da yake ya saba da ita wa taqulu kalla wallahi hada ada asharata amsali annabi bai guje wa sai da ya ba ta kwatan kwatin gonar da aka baki yake zai karba irin ta guda goma au kama kana ko kama yadda yake sannan ta hakura shi ma duk ana yi ana ta lallaba ta sannan ta hakura ai zuwa nan babban bango ne hakuri ake ai ta lallaba saboda haka wannan shine a abin da ya kamata mu lura da to kun ga abin da ya faru to shine abin da babu yake magana akai an gane ko yawwa babu akli da'ani min ardil aduwi babu da yake magana akan daukan abinci a garin ma'abota gaba abokan gaba kafirai ahlul kitab ko kuma yahudu ko nasara wa da'amul ladina utul kitaba illal lakum wa da'amukum illal lahum to kaga akwai ka'idoji na cin abinci a garin kafirai to me ya faru ana abdullahi bin mugaffal an karbo daga abdullahi bin mugaffal radiyallahu anhu Allah ya kara masa da kale yace kunna muhasiri da kasra khaybar mun kasance mun tsare farfajiyar khaybar gaba daya wannan yahuda da khaybar suka kewaye su kwana da kwanaki to wannan kewaye da suka yi wa yahuda jerin su ba abinci guzurin su sai da ya kare din domin sun kewaye su ba fita aka aka yi yahudu jerin su saboda yunwa a lokacin da aka rika yanka mutum ya zo da jaki zai yanka shi kawai suka yi rika yanka jakunan a ranar ne annabi alaihi salatu wasalam ya hana cin naman jaki a ranar kaiwa a wannan ranar da suke wannan saboda an yi kwanaki su ga yahudu ba su fito ba an kewaye su kuma an ce ba shiga ba fita dan kujerin da suke da gindi sai da ya gane to shine jakunan su karkayanka a lokacin ka gane girmamawar da tabbai suke wa annabi alaihi salatu wassalam domin wani sun sa sun yanka jakin su an zuba kaso tukunya yana da balbala ya fara bada wannan aroma din kanki na cewa ya daru a lokacin annabi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa ya zo yace Allah madaukakin sarki ya hana ku auren mutu'a daga yau auren mutu'a da cin naman jaki gida haramun ne a gare ku aka karka ture wannan tukwanan aka ana san malike yace zai ga mutum ya ji an ture tukun ya gaji ta da wani zai ce bari mu ci wannan daga wannan mun gama ba wannan magana kullum magana da muke ta ba annabi alaihi salatu wasalam idan annabi ya umarni da kazan an kunna fitila in yi hali yadda kazan an kace ta ina yau ba ku wannan misali ina annabi yace a ji a dauko dutsen Uhud cewa za su yi aina za mu aji na rage da Allah ba za su yi wuri da ku ba ta ce in muka dauko shi na za mu aji aka da ba na ruke ulaika ashabun nabiyyi wa hizbu ولولا هم ما كان في الارض مسلم ولولا هم كادت تميل باهلها ولكن رواسيها واوتادها هم ولولا هم كان ظلام بآلهة ولكن هم فيها هدور وأنزم haka yi wurin kai ne ke fara saboda haka wannan su ne zaɓa ne kullum ana fara wannan za ka hararo to saboda haka a daidai wannan lokacin suna kewaye da su bara ma insanin bijiradin biyin shahmun sai wani mutum ya wurgar da a cikin mutane a yahudawa sai ya wurgar da wata jaka ko buhu a cikinmu akwai man shanu ko kitse da ya bugar da wannan a cikin buhun bari ku ji me faru fa na zauki da akubahu na zauki bi ma'ana ne sai ce wa tabata musri'a shine na zauki yace sai ne sauri da inda ya tsawo wannan jaka saboda yunwa ake ji kowa yunwa yake ji duk inda ka ko mutum zuwa yi wani guri ya dan ji dan tauri tauri sai ya haɗa ko zai samu wani abu saboda yunwa shi za ke cewa inna ma al'usri yusran inna ma al'usri sai da aka sha wannan wahalar sannan buɗin ya zo shi za kullum muke kyautata Allah da domin Allah ya da wahalar da muke ciki ba za mu dawo ba da dan wani lokaci domin inna ma al'usri yusran inna ma al'usri yusran al'usrin dishi ne in ka tashi fassara ta za kai hakika tsanani yana tare da kuncin sauki sannan kuma ka ce hakika wannan tsananin shine dai kuma biyo ka yana tare da wani kuncin ran saukin saukin da zai biyo ka da biyu ba shine na farko ba shi yasa kullu ake kyauta da Allah da tura a samu hutu insha Allah za a fita daga wannan yanayi sai saboda haka sai ya sauki don ya ɗauka falsafatu ya je ɗauka sai ya biyo fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi na kallon sa ai kun ga ɗayan biyu ne ko dai ya zanto abincin yahudin nan shuhaunu ma da Allah ya magana ai haramta cin wannan kisa saboda ko kuma ya zanto idan ganima ce to yayi guduri ومن يقول لي أكل ما idan ya ɗauka ba abin ba ya zama sai dai ya kawo ya zama gari ba ko yana tafiya ɗauka yana jiwa sai ga annabi yana kallon sa fata ya fi minhu ya ce na fi kunya kunya ɗauka kunya ya ji to malamai suka ce wannan yana cikin abdarurat da yake nuna cewa ma ka je garin kafirai wanda ake cewa ka'idar da suke faɗa a daruratu tubihul ba'dul mahdurat za a amfani da wannan inda mutum zai je yana tsananin yunwa a garin kafirai to baya bukatar ya tambayi inda yunwa yake bi ya tambayi wannan abincin na mai domin a nan lokacin ko ma na da ya halatta mai ya tumu shi suna kawo wannan karkashin wannan wato ka'idar ko kuma ce a wato sannan kuma abu na biyu abinda mutum ya samu don kare yunwarsa a yaki idan ya ɗauka yake ba za a ce ya gululi ba ba kwanja ba ne ba taka ba domin a nan lokacin ba dukiya ke nema ba abin da zai rayu yake so to sun kawo wannan karkashin wannan domin abdullahi bin mugaffal ya shiga cikin yanayi ne tsananin gaske na yunwa to shi za ka bashi dama guzanin da ya kare aka ce wannan abin da ya dauka ba ba ba kwanje bane kuma in ma ya ce ko wani ne ya halatta a gare shi na faɗi wannan cewa dama malamai sun ce wato an shara'anta mayaƙa ci abincin garin wato kafirai inda ake yaki a wannan yanayin ba komai sannan kuma an halatta musu cin yanka na kafiran a lokacin ba komai shi ma saboda wato gudun ceton rai sannan an halatta musu cin kitse a wannan lokacin shi ma domin gudun ceton rai to wannan shine a dunkule sai ma da yace babu kitabu ham wato kitabun nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi rasul babu da yake magana akan wasiƙar annabi alaihi salatu wasallam zuwa ga sarkin rumawa sarkin rumawa da ake kira hirakal ya da'u ila islam da annabi ya gayyace shi ya zo shiga musulunci ana bi sufyan an karbo daga abi sufyan an bin abbas radiyallahu anhuma ko anhum an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda har abu sufyan din kale yace haddathani abu sufyan abdullahi da abbas yace abu sufyan da kansa ya bani labari min fi lafiya daga bakin sa zuwa nawa abun nufi baki da baki da bawo yake mana yace ne kale yace inna lakum fil muddati allati kanat bayni wa bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nayi tafiya a lokacin akwai takun saba tsakanina da annabi alaihi salatu wassalam lokacin da ya musulunta ba shi abu sufyan ne to shi ne yake ga yawo ka san ba kariya yake ga ya Allah da ba yake lokacin ba ba jituwa don ba musulunta ba kale yake ba baina ana bi sham yace ina wani lokacin ina zaune a sham ijiya bi kitabin minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila hiratin kawai sai ga an kawo wa sarkin rumawa wata wasiƙa daga annabi alaihi salatu wasalam qala sai ce wa kana dihiyatul kalbi da'a bi wanda ya kawo sahabin da ya kawo wasiƙar shine mai suna dihiyatul kalbi wanda aka ce na kama da mala'ika jibril ko mala'ika jibril na zuwa a sifarta ya zo kusan sa hudu a sifa ta dihiyatul kalbi shine wannan sahabi da kyawun sahabi wa da ba'u ila azimi yusra sai ba ya kai wasiƙar zuwa ga azimu busra mai girma atadde ni na garin busra ku duba wata wani ladabi a shi ne malayan suka ce a wannan magana za ka koyi ladabi cewa ko ba addinin kuɗi da mutum ba inda yana da mutane ka tashi kai masa takarda ko gayyada to ka ba shi girman sa profesa ne zama profesa dakta ne sa dakta an fahimta da kyau ko yawwa ko ba musulmi ba ne balantana musulmi shi za mutumin kawai ya je maka kaje ma alaji kar ku bata shi na bin niwa ruwan da kowa ku fada amma na kawai ne kaje alaji sai ku zo da alaji amma ku fada ba ku fada sai dai maka sani ba ran da ka sani sai ka fada ya hakuri alaji shi kenan wani ya ce a yanzu na wuce alaji alaji ne ba sau ɗaya na jewa a izo da haka sai ya ce to to kaga wannan kalmar azimu busra ila hirakin wane mutum kale yace fa kana hirakin sai hirakin yace hal hauna abin min qawmi hadha rajul ya hayya kai shin akwai wani a cikin mutanen nan akwai wanda mutumin da ya zo daga cikin wato garin waɗannan wannan mutumin wai annabi alaihi salatu wasallam ne wannan mutumin ai an ne da kake gani ha ba mala wai wannan mutumin akwai wanda ya zo daga garin su wannan mutumin alladhi yazumu annahu nabiyyu bai ku da rashin kunya da ni wanda yake cewa bai riyawa cewa shi annabin nan ne akwai wanda ya zo daga garin su yake tambaya bakalu na suka ce kala ka du'idu abu sufyan yace aka je aka kira ni fi na barin cikin wata tawaga min quraishin ta quraishawa aka je aka kira ni fa da kanna ala hirakal muka shigo gurin hirakal fa ajlasna bayne dai muna zuwa muka zauna a gaban sa fa kana sai ce ayyukum aqrabu nasaban min hadha ar-rajul cikin ku ku kurai jawa waye ya fi dangantaka da wannan mutumin babu ko daya waye fi dangantaka da kaga shi annabi ya girmama shi amma shi bai zai girmama shi ba waye fi dangantaka da wannan mutumin alladhi yazumu annahu nabiyyun hayyan bihi me riyawa shi annabin nan ne waye fakala abu sufyan sai abu sufyan ya ce fa qultu ana sai nace gani domin shi dan uwa ne yana da alaka da annabi alaihi salatu wasalam yace gani ba ajila suni bane dai aka zaunar da ni irin kun zo a tawaga din nan sai a fito da kai a zaunar da kai a gaban mai martaba aka zaunar da ni a gaba in ji abu sufiyar a gabansa wa ajila su a sahabi khalfi suka kirawo suka zaunar da abokan tafiya ta kun ji kalmar a sahabi ko yawwa aluba shi za mu ke ta faɗa cewa yan shiya da suke so su zagi sahaba annabi alaihi salatu wasallam da wasu kalmomi da aka ce sahabbai ba sa gane kalmar sahabi a lugha da kuma istilahi wala takun ka sahibi da hauki ko ai hauki kenan shi bi ma ya zama yana da sahabbai kenan yawwa ai a lugha ake magana in ka zauna da mutum wa sahibi bil jambi wanda ya zauna kusa da kai ko ile ka ce ko jinsi ta zauna kusa da kai a mota za a tafi guri kaza a lokacin ta zama wato makociyarka ta wannan lokacin an fahimta da kyau ko to saboda haka a wannan nan luga ake magana kaga abu su biya da musulunta ba amma sai ce da wa sahabbaina na luga abokan tafiya ta su kuma aka zaunar da su a baya na ni ina gaba kamar wanda zai limanci to me ya faru sai tun ma da haji turjumani sai kirawo ya kirawo in ka wato mai masa fasara shine turjuman an gane ko wanda zai rika fassara abin da za a faɗa bakali sai ce kafin ta ko yanzu ya ka kirawo shi bakali ya ce kullahu sai ne da su domin canjin yare za a yi sai ne da su inni sa'ilun hada an hada rajul zan tambayi wannan mutumin zan tambayi wannan na gaban nawa an hada rajul alladhi yasumu annahu nabiyyun akan wannan mutumin da yake riya cewa shi annabi tambayoyi zan bar akan sa fa in ka zabani idan yayi mun kariya fa kaddahu kariya da kace ba gaskiya ya fara ba kada abu sufyan abu sufyan yace wai mullahi na rabbi da Allah laula an yusiru alayya al-kadhiba la kadhabtu ba dan kar a lissafa mun ƙarya ba duk da cewa ba musulmi bane su ƙarya a gurin su babban abu ne yace ba dan kar tarihi ya lissafo ni wajen ana bayani a ce na yi ƙarya ba yace ba na kero ta lokacin to amma dai sun magana da turjumani sai yace wa mai masa kafin danta yace salu tambayi baya jin shi baya jin laraba kun ga mutumin Italy ne yare yake sai yace tambayi kai fa hasabuhu biku me matsayin sa a cikin ku Irakil yace wannan turjuman din ya tambayi Abu Sufyan tambaye shi menene matsayin wannan mutumin da yake cewa annabi ne shi me matsayin sa a cikin ku matsayin kaga za a ce ba daga family kaza ya fito dan dangi ne dan kaza to sai yace kala qultu abu sufyan yace sai yace huwa fina duha ta ne yace gaskiya a cikin mu mutum ne dan dangi ba kariya yace daga dangi ya fito bi martaba ya ga yawa da ba mutum bane a lokacin kala yace ba har kana min abaihi malik tambaye shi to a iyayensa akwai sarki kala kulti sai nace yace sai nace la nace a na biyu kenan kala yace an fa hal kuntum tatayimuna bil kadhibi ka tambaye shi suna tuhumar annabi da ƙarya in dai ya zo yana wayannan maganganun kabla an ya kula ba kala kafin ya zo ya ce an Allah ne aiko shi ya taba yi muku ƙarya kafin aiko shi kala mai ruwa ya ce kultula abu suriya ne ya a bai taba ba kala sai ya ce tambaya ta uku kenan ko ta hudu ta uku sai ya ce a shari'a wa kirafun nasi an zo a fa'uhu tambaya ta hudu mabiyansa manyan masu kuri ne masu fada elite ne suke bunsa ko ku talakawa tambaye da ya kuma yi marke nan ko rauna na ƙala kultu sai ruwa ya yi sai na ce bal zuwa fa'u ne ya tsaya ba elite bane talakawa ne rauna na ƙala sai ya ce yaziduna a auyan kusur ka tambaye shi talakawan da duwa suke ko raguwa suke kala da yake kuljula sai na biya bal ya bilu karuwa take ba ne mutum kala mai ruwa ya ce hal yartaddu ahadun minhum an dinihi to da take karuwa idan sun karu wani yana yi zai ba addinin sa a cikin su wani ya kawai wata nan ya kwambatin suna yi ba da an yi dukula fihi sadaqatan lahu bayan wani abu an mutu wani abu da ya bata musu rai suna barin addini kawai wata ma bata wani rai suna fita kala kujula abu zubiya ne ce zai ce na ce a kala zai ce fa alƙatar tumuhu sai hairakan yadda a tambaye abu zubiya kun taɓa yaƙi da shi ku a matsayin ku na manyan kafirai a maka kun taɓa yaƙarsa kala zai ce kujula sai na ce eh kala zai ce fa kai fa kana ki tabi kuma iya yawo lokacin da kuka yaƙe shi a yaƙoƙin da kuka yi me ya ba ku yaya yaƙin ya kasance kala mai ruwa ya ce kulki sai na ce ta kunin harbu bai na nawa bai na hutu jala ya ce yadda yaƙi yake zama yau ya tiri ba a kan mu gobe mu tiri ba a kan na yau mun lana wa yau mun alaina shi ne tijala yusibu min na gaji nan ma wani sibu minu ya samu nasara a kanmu wata mu ma mu samu nasara a kansa ƙala sai hirakar ya ce a tambayi abu tijala fa hal biru in kuka yi alkawari da shi yana yaudara eh talibi bi kultu la sinati a wa nanu minhu fi hadhihi almudda sai dai sai dai a yanzu mun kulle wani alƙawari da shi baya yaudara da alƙawarin da aka yi amma yanzu muna da wata yarjejeniya la nadiri ma huwa sani'un fiha yanzu dai alƙawarin da muka yi ba mu san me zai faru a wanda muka yi yanzu yake a nan gurin da kawai ya zo dan so ko na abu cewa ya dan bashi a magana ta cin hanci cewa ya kwamfi cewa a daidai wannan gurin zai ba iya yaudara yace duk wanda muke a baya bai saba ba amma dai yanzu muna da alƙawari tsakanin mu da shi ba mu san me zai faru ba kala ce yace wallahi ma amkana ni min kalimatin urqila fiha sai an gaira hali gundi na rantsi da Allah ba gurin da na samu dama da zan iya jefa wani abu ban da wannan gurin yace sai dai فهل قال هذا القول أحد قبله سيدي شن akwai wani daban da ya taɓa zuwa ya faɗi irin zancen da ya zo ba ya ce Allah ne ya aiko shi ban da shi kuntu la a wuce da ne ce sai na ce a sun makali da sun jimani sai ya ce wa mai fasara kullahu inni sa'altuka an hasabihi fikum rabi ya ce ka gaya mar na yi muku tambaya akan danginsa ba za amta ka iya cewa an dauki kun zuwa ta bin cewa ba abokin dangi ne a cikin ku ne matsayi ne wa kadalika rusul su ba su ji a asali gauni ya ce to ka gaya mar haka Allah yake turo manzanni daga cikin ƴaƴan dangi sai kenan kun ga ya fara bada a maza yanzu shi hirakai yawwa wata addu'a har kana fi aba'ihi malikun na tabbaye ka jin a cikin iyayensa akwai sarki ba za mu da Allah kariya cewa babu fa kullu sai ne lauka da min abaihi mali to da iyayensa akwai sarki kullu sai ne ma rajulun yadlibu mulku abaihi da sai ne ba to mutum ne da yazo neman mulkin iyayensa kawai eh zuwa ya kwaci mulkin iyayensa da aka kwaci ne wali mutum wata an tuka na tuba'ihi ne ba tambaya akan mabiyansa a zuwa ba'uhum am ashrafu cewa raunanan da suke gunsa ko kuma yadda manya manyan gari fa kuntu fa kunta ka ce da ni ban zuwa ba'uhum cewa rauna na ne wa hum atba'u rusul su ne mabiya manzanni to sai ce wa hum atba'u rusul to su kuma rauna na amsa shine su ne mabiya manzanni kun ji amsa wa ta an duka hal kullum da tayi muna rusul gadi na tambaye ka kun taba tuhumar da ƙarya kabula an ya kula ma kala kafin ya faɗa abin da zai faɗa ba za amsa Allah ka ce da ni a'a fa aratu annahu lam yakun yad'u yad'u al-kadhiba 'ala an-nas la hawla wala quwwata illa billah sai na gane cewa babu yadda za ya yi wa mutane ƙarya in ji rafi kun ce baya ƙarya da yace to a maganar ka na gano cewa ba yadda za ya yi wa mutane ƙarya sun mai da abu fa yakzibu 'ala Allah sannan ya je wa Allah ƙarya ba yadda za a ya yi wa mutane ƙarya kuma ya je wa Allah in ji rafi la hawla wala quwwata illa billah wane mutum wata an zuba an yartar da ahadu minhum an dinihi ne ma tambaya shin ana samun wani daga cikin mabiyansa yana yin rubuce ga barin addinin sa ba da hanyar da kula fiye sakatan lahu bayan an fita tashi fa za mu da Allah kace da ni a wa kadalika al-imanu idza qala da bashashat al-qulub yake to haka imani yake idan ya mamaye cikin zuciya eh la hawla wala quwwata illa billah wata an tuka har ya ji juna mai kusu ne ma tambaya cewa karuwa take ko raguwa ba za mu ta annabi ya ji juna ka sai da ni karuwa take yace wa kadalika al-imanu hatta ya kimma to haka imani yake har sai ya cika haka musulunci yake haka addinin Allah yake har sai ya cika wata an tuka har ka tantu muhu ne ma tambaya shin cewa shin ku taba yaki da shi ba za mu ta annabi muqaddar mu kariya cewa eh kun yaki فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا kace yakin yana zama yawmun lakum wa yawmun alaykum yanadu minkum wa tanaduna minhu cewa kuna nasara akan zotaran ya nasara akan ku wa kadhalika rasul tutubla duk da haka yace haka ake jarraba manzanni eh manzanni haka ake jarraba ثم تكون لهم العاقبه sannan a ƙarshe su za su yi nasara inda ya rasul ba haka za a yi tattar rama su yi amma wal ake wasu da mutaƙina su za su yi kyakkyawan ƙarshe wane mutum wata al'aita magana ta kuma cewa suna da ilimi matuƙa wata an tuka hanyar biru na tambaye ka jin ya taɓa yaudara ku ba za a amsa annahu la ya biru cewa baya yaudara wa kadhalika rusul la takbiru kira kan yace ya Abu Dawud to haka manzanni suke ba ta yaudara وتعجب هل قال أحد هذا القول قبله لما تنبيه سوى أكون دي وانا مغانا كابنسا na tambaye ka akwai wanda yayi wannan magana kafin sa ba za mu da Allah ka ce da ni a'a fa kuntu sai na ce lauka na kala hada hada alqawl ahadun qablahu da wani ya faɗi wannan magana kafin sa kuntu sai ce rajulun itamma bi qawli in ya wato bi qawli kila qablahu da sai ce mutum ne da yayi yana kai kai wanda ya zo ya yi magana kafin sa kwaikwayo yake eh wani ya faɗa ta shi ma bari ya dora kala kun makala mai ruwa ya ce sannan ya ce bi mai amurkum zance ya fito sai ya tambaye ya ce to bari tambaye ka da me yake umarta ku da me yake umarta ku me yake cewa ku yi in ji hirakai ya tambaya abu su biya kale yace kuntu sai nace amuruna bis sala abin da yake cewa mu yi sallah wa zakka da zakka wa silati da sada zumunci wal ababu mu zama kafin mu kan rika shan giya kan mu nemi mata kale yace in ya kuma ta kulu bi haqqan hiraka yace da abu biyar in dai wannan abin da ka faɗa haka yake fa innahu nabiyyun to wallahi annabi sai ya kare alhaqu ma sai da tsira a dawo eh yace in dai wannan abin da ka faɗa haka yake to annabin Allah ne saboda duk a lokacin kamar da kuke faɗa ko a cikin annan ba a ɗora shugaba jahili sai mai ilimi wani ma mahaddaci ne na taura ya haddace ya haddace injila saboda haka ba za a zo ka rika yi wasa da hankali ba eh Rufeji, waƙar kundu alamu annahu khali kuma kun ji ko na san cewa lalle zai fito annabin karshen zamani zai bayyana na san da wannan magana domin ya sani a saura to wala ma ku azunnuhu minkum sai dai ban taba tsammanin daga cikin ku zai fito bane ni a iya ba tunani na amma na ga annabin Allah zai zo ban dauka daga cikin larabawa zai zo ba domin yahuda ma ai tunanin su kenan a cikin su zai fito shine babban takaicin su da tashi hankalin su ya aka bai zo daga cikin su ba walau anni a'lamu anni aqlutu ilayhi yace da na san cewa ni zan kai zuwa gare shi zan same shi wato Allah madaukakin sarki ya bani tsawon rai da zan je mu haɗu da shi la hababtu liqa'ahu an gane ko yace wallahi da na so ai la takallabtu al-wusul ilayhi da na so na haɗu da shi da Allah madaukakin sarki zai bani tsawon rai shine ma'anar da ake nufi la takallabtu al-wusul ilayhi da zan yi tsawon rai Allah madaukakin sarki ya sa duk wahalar da zan ja in je in haɗu da shi yace da na da na so haɗuwa da shi to sai yace bayan na haɗu da shi kuma walau kuntu indahu da zan zama tare da shi in zama ina tare da shi lagasal lagasal to an kadamai yace na rantsa da Allah ni zan rika wanke makafa eh yace ba da san sarauta an naje gaban sa to faduwa ran na zama bakani ni zan rika wanke maka ba wala yablu ganna mulku ma ta ta kadamayya amma ina mai ce da ba ku sani cewa lallai mulkin sa sai ya zo har karkashin kujerar nan dawa sai ya dalle ta mulkin sa har nan gurin sai ya zo ya mallaki wato sai ya mallaki duniya yake ga yamma قال ديتي ثم دعا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي أكاو وثيقة دا النبي أيكو ديتا kun ji fa kafin ba kan to fika da yanzu sai an jiyoyi waye shi sai ce to a kawo fika ana zuwa da ya fakara a hu aka fara karanta da bai da bi bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi ila hirakil azim ruh da ba fara ko da qur'ani da wasikar annabi duk yana yin basmala amma wannan nan duk inda kaje za ka tasmiya annabi bismillah tawakkaltu ala allah bismillah walajna bismillah duka za ku ga bismillah bismillah alhamdulillah subhana alladhi zakara lana hada amma dai qur'ani kuwa shi ma qur'anin farkon sura kawai da ka bismillah wasiƙa an zai rubuta yana yi musu bisimin laye to su sai rubuta wannan cewa da sunan Allah ne rama mai jin kai daga annabi Muhammad manzon Allah ilahi rakal azim ruh muna ga tura su zo su koyi su ga yadda ake rubuta wato leta leta right wallahi anan suka tsada dan ka kan duwa shi ko annabi zaka ga ana magana kan introduction members conclusion wallahi ta ta amsa ta kai a wuri kun annabi sai dai baka sani ba duk ana haka koyo da goma da yin goma na rance ba da Allah ta ta amsa ta ke saboda haka sai ya to daga annabi Muhammad manzon Allah zuwa ga wato asabiri sarkin rubawa da girmamawa ba zancen cewa kuwa da kawai a'a asad bai da sarkin rumawa to me yake da shi sai yake salamun alamani da ba'ad huda kun ji sallama da ake wa in kai za ka fara wa alani allazi na kafa ruwa ta duwa da lillahi sallama salamun alamani da ba'ad huda ne amma sai ka ce idan shi ya ma sallama wasu malamai ka ce babu laifi ka ce wa alaikum salam in dai sallama ka fita domin kai ba ka kana nufin Allah ya sa musulun da taka amma kai ne dai kaka fara masa da sallama wasu kuma ka ce dai kawai ka ce wa alaikum haka malamin ka tattauna a kan sallama to sai ce amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya shi ke in ya bi shirya kaga ta hauki amma ba a ko ba shiga ba yanzu ba an shiga min badi ba yawwa amma ba bayan haka fa iniya da uka bi ayatul islam annabi ya ce da shi ina kiranka an gama introduction ina kiranka irin kira na musulunci asalin taslam ka musulunta ka kota in ba ba haka ba ka san mabumul mukalafa aslim taslam ka musulunta ka miƙa wuya ka kubuta ka zauna lafiya yutika Allahu ajraka marratayn in kai haka Allah zai baka ladan ka linki biyu zaka ce su zama cikin baulai kai bajin Allahu yawa sune wanda Allah zai canja musu gashi wato sun yi kafirci kamar irin sai na Umar da suka da musulunci ta barkazan ba da suka yi a kafirci sai Allah ya ce abai da kalada walau kare a kafirun يؤتكم كفلين من رحمته كنا ويجعل لكم نورا تمشون به يوا وسيتي فإن توليت هو كتي فإن عليك اسم الأريسيين كتني kana da laifin al'arifiyin malamin ka ce duk wani mabiyin ka da yake karkashin ka gaba ɗaya wato bayan naka laifin da kuma laifin ƙasar da su duka to sai yake kul ya ahlul kitab daga nan sai ayoyi ya alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimun shine ila wa bi shahadu bi anna muslimun sai wa ga ya mutu ya ku ahlul kitab ya kuma abu littafi da alau duk ku ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum wadda aka daidaita ni da ku ita wannan kalma tsakanina da ku duk da na dade a musulunci ne aka aiko da shi kuna shigowa to kuma kun zama musulmi iri na shine sawa'in bainana wa bainakum amma sharadin shine Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah dai kenan wala nusrika bihi shay'an sannan kan mi tarayya da shi da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sakin mu ya rika rikon taki a matsayin alloli ba Allah ba sai yake fa inda wallahu in kuka biya baya wa qulu to ku ce ishhadu lalle ku shaida ku shaida bi anna muslimuna mu musulmai mun kyale ku da abin da za ku yi amma ku jira abin da zai biyo baya falamma faraga yayin da aka gama karanta aya min qira'atul kitab da karanta wasiqa yaltafa'atul aswaqu indahu sai aka fara harbuwa gurin kun san da a fara irin wannan surutun wai sun yadda wasu wasu yadda aka fara surutai guri ya rufe guri ta fara daga wa kasuran lagadu hargowa ta yi yawa ana ta hayaniya wa umira bina fa khurijna ya ba da umarni aka fitar da mu inda Abu Sufyan yace to tunda guri ya ta kudi wayannan bakin a waje da su qali yace fa qultu li ashabihi la kharajna sai na ce wa abokan tafiya ta yayin da muka fito sai ce yayin da muka fito laqad amira amru ibn abi kabsha hakika ya yi umarni an gane ko irin umarni na abu kafta abin da ake nufi wato da wannan shi ne cewa abin da yake nuna ma cewa lallai alkunya ya dangana annabi alaihi salatu wasalam sai ga abokan tafiya zai ji ta haka lamarin wannan mutumin ya kai haka ibn abi kafta shi ne wai al'amarin wannan bawan Allah fa ya girmama yake gaya muku cewa al'amarin annabi alaihi salatu wasalam ya fi yadda muke zato eh saboda ya ji abubuwa daban-daban saboda shi abu kamta ɗaya ne daga cikin kakannin annabi alaihi salatu wasalam an gane ko yawa ku kuma laraba suna da wannan ta'ada wani ana so a faɗe ka ba wani lokacin sai a faɗe ka da kakannin ka kawai dangin nan ta sai a ce lalle haka dan kuma ba dan jatan bane ba yau sai a ce haka dan jata dama an san da wa ake wannan kalmar an fahimta da kyau ko kamar yadda su ma jikokin damu a ce haka wane ko ba yaro ko kaza misali kaga duk su ne ne yawwa to sai ya ce sai ya ce a fakultu li ashabi na karajina laqad amira amru ibn abi kamsha innahu la yaqabu maliku bani al-asfar kun gani wato sarkin rumawa ma tsoron da yake yake ga ya abokan tafiyar zanja abu tafiya yake kun ga sarkin rumawa tsoron sa shi ma yake ji fa ma jinti mukinan bi amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu tafiya ne yake duk da ban musulunta ba yake wallahi ban bushe ba ina da yaƙinin cewa lalle al'amarin annabi alaihi salatu wasallam annahu da yadhadu wallahi sai ya rinjayi kowa da kan zai faɗi wannan cewa Allah zai yafi ƙarfin kowa a nan gun ma ba Madina ba ba haka ba har ita ne ƙarshen gari yace to al'amarin su ziyarin jayi kowa ya kaga sun yi ɗaya da wa da hirakan ɗin kenan yace hatta da kallallahu alayhi wa islam yace ana haka kuma har Allah ya shigar da musulunci cikin zuciya ta to wannan shine labarin wasiƙar da ta faru ba ta ga mun takarda ba yaushe sai ni jira nake ku daga to Allah ji za ku kuma aje takardar su to aje a gama fa daga takardar da kai to awwan da muka faɗa ni Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu dokokin sarki ya yaje mana muna da goma ubangiji da sunayen da jawawa da tsohon da muka baka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon manja Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da tsohon da muka baka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da tsohon da muka baka mu yi mara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiya mu muna roƙon Allah da sunayen da jawawa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gaba idan da mu da Allah ka samu shiga da kyau da imani Allah ka zama da kasar mu da jiya kun ce rayuwa da talauci da ake bawa ne Allah ka yi wa sunan muna da kwana da duniya da kyawawa waɗanda suka sa aure a wajen da na aure su ko a gaba Allah ka shiga da mu masu neman aiki da abin da a makarantu Allah ka agaza mu Allahumma amina fi awqanina wa aghfir shahmatana wa qadda umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a zaka ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على اليوم تبقى يا دم الذكر انت Thank you.